بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا أولا يمتينا الخميس نازن ko sha biyu ne ko sha ɗaya ga watan juma'a da saniya wanda ya daidai da shida ga watan da biyu februari a shekara ta a hijira shekara 1441 shi kuma miladiya shekara ta 2020 za mu ci gaba da darasi na shida cikin wannan ƙasida mai albarka mai suna alburda ko albur'a wadda Muhammad al-Busiri ya rubuta domin yabo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Satin da ya gabata mun tsaya ƙarshen al-fasl al-khamis. Fasli na biyar yau za mu tashi farkon al-fasl sadis fi sharf al-Qur'an al-Karim wa madahihi. دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علني فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرمي دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما تبقين من شبه لذي شقاق وما تبغين من حكم ما حوربت قط إلا عاد من حرب أعد الأعادي إليها ملكي السلم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيول يد الجاني عن الحرم لها معان لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم قرت لها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلها خيفة من حر نار اللظى أقفأتها اللذة من ور من وردها من وردها الشبم كأنما الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود الراح ينكرها تجاهلا وهي عين الحاذق الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم وينكر الفم طعم الماء من سقم wannan fasili na shida zai magana akan daraja ta alkur'ani mai girma da kuma yabansa shine alfaslu as-sadis fasili na shida fi sharafil qur'an bayani akan darajar qur'ani da kimar sa wa madahihi da kuma yaban alqur'ani yace da'ani ka kyale ni wa wasfiya ai ma'a wasfi wannan wawawul ma'iyya ce ka kyale ni tare da siffantawa ta ga ayatin ga mu'jizozi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda wayannan mu'jizojin shine ma'ana ayatin anan eh ka kyale ni in yi bayani in wasafta mu'jizat na annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda zaharat lahu sun bayyana ga annabi Muhammad zuhuru nari irin bayyanar zuhuru narin kira irin bayyanar wutar abincin baki lailan wadda aka kunna ta a cikin dare ala alami saman duji su laraba suna da wata al'ada idan dare ya yi to akan je can saman tsololo dutse sai a kunna wuta da zaran bako ya cinke wannan wuta to ya san cewa in ya zo wurin zai samu abincin da zai ci to suna da wannan al'ada to irin yadda wutar take bayyana haka waɗannan mu'ujizoji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka bayyana gare shi sai ce faddurru shi kaga lu'ulu'u yazda da husnan koyaushe yana ƙara kyau wa huwa muntazimu ko wahawa muntazimu musamman lokacin da aka jera shi aka tsara shi sau haka duk sanda aka samu lu'ulu'u da yawa aka zo aka tsara su to za ka ga sun fi kyau kaure da kuɗi misali in aka samu naira dubu kwara ɗaya sabuwa za ka ga tana da kyau amma idan aka samu bandur kamar ɗari haka na kuɗi aka jera su to za ka ga sun fi kyau a wannan lokaci tare da cewa kowatsi aka yi da su suna nan dai da ƙiba su da darajarsu amma dai yanzu sun fi kyau to haka lu'ulu'u yake duk sanda aka jera shi wani kusa ga wani wani kusa ga wani za ka ga ya fi kyau to wannan shi a hikimar shi a hikimar da tassa za a yi yabo ko bayani akan mu'jizozi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba don suna buƙatar wani bayani ba sai ce wa laysa yanqusu qadaran shi lu'lu'u bai rage daraja ghairu muntazimi ko ba a tsara shi ba ko an tsara shi ko ba a tsara ba daraja ce wanda yake da ita tana illa tsarin kawai tsari ne na kyau saboda kyan ya samu to haka mu'jizan annabi sallallahu alaihi wasallama ko an yi bayani ko ba a yi bayani ba sukan gamsar kuma sukan ba da sha'awa amma yin bayanin kuma shi zai ƙara fito da su fili don a san su sai ce fama ta ƙawulu amalil madihi ya ce amalul madihi ko a tafawulu amalul madihi tsawaitawar gurace-guracen mai yabo fama bai kasance mai ba da wata fa'ida ba wato a ce mai yabo ya tsawaita gurace-guracensa kan abin da yake yabo ko shi annabi muhammad ko mu'ujizojinsa ko alkur'anin da abin da ƙur'ani yake kunshe da shi to tsawaitawar fama ba ta ba da wata fa'ida ba ila ma fihi zuwa ga abin da fihi shi alƙur'ani a cikinsa min karamil akhlaqi akwai bayanin ɗabi'u na gari masu kyau ko kuma shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana iya ɗaukar fihi ɗin na yana iya koma zuwa ga alƙur'ani sannan yana iya koma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana tsawaitawar gurace-guracen mai yabo bai ba da wata fa'ida ba a lokacin da yake yabo zuwa ga abin da a cikin shi akwai min karamil akhlaqi akwai halaye masu girma masu daraja washe yami da ɗabi'u kenan ko ya tsawaita gurace-guracen ya yabe shi tunda akwai waɗanga abubuwa yabansa bai da wata fa'ida domin halayen kaɗai sun isa su wadatar da mutane ko masu saurare cewa abu kaza abu ne mai kyau sau da haka ƙiyam da al'akhlaƙul karima da alƙur'ani yake ƙunshe da su to sun wadatar game da cewa a samu mai yabo ya zo ya bi alƙur'ani in kuma ɗauka annabi muhammad sallallahu alaihi sallama halaye nashi al'akhlaƙ su ne ɗabi'u waɗanda allah yakan halicci mutum da su a su kuma su ne al'akhlaƙul muktasaba halayen da kai ne za ka nema a dalilin ƙoƙarinka kamar irin kunya misali yawan kyauta yawan sadaka haƙuri da juriya wannan sai ka da ma ka koya to su ake kira shiya akwai alakhlaku din da kuma zaka ga haka Allah ya halicci mutum da su tun asali to shi annabi sallallahu alaihi wasallama kowanne yana da akwai ɗabi'un da haka Allah ya halicce shi akwai kuma ɗabi'un da iktisabin su yayi yayi gwagwarmaya wajen neman su to mutumin da a cikin shi akwai waɗanga abubuwa guda biyu kaga babu wata fa'ida a ce mai yabo ya tsawaita wani yabo a kamsa babu wata fa'ida haka in ka kana kana karanta alkur'ani kana jin labarin mutane daban-daban tun daga annabawa mutane salihai sun yi kaza suna da sifofi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza qur'ani cike yake da waɗannan abubuwa to shine yace duk abin da yake dauke da ire-iren waɗannan abubuwa to babu wani amfani na shi mai yabo ya tsawaita gurace-guracensa wajen yabo a kansa saboda ayatul haƙƙin ayatul haƙƙin ayoyi ne na gaske muhdathatun masu sauka min rahmani daga Allah subhanahu wata'ala qadimatun sannan ba su da farko sifatul mausufi kuma su ayoyin nan sifa ce ga abin siffantawa shine Allah bil qidami ana siffanta shi da cewa baya da farko shine ma'anar bil qidami Allah baya da farko lam taqtarin ayoyin alqur'ani basu basu gwamaya da bi zamanin da wani zamani ba ba a cewa wai alqur'ani kawai daga karni kaza ko daga shekara kaza shikenan su dai adda su dai qur'ani ya shafa su kaɗai ƙur'ani yake wa amfani ƙur'ani ba haka yake ba domin wahaya ayoyi alƙur'ani ta na suna ba mu labari anil ma'adi akan makoma ita ce kiyama ko aljanna ko wuta wa an haka ayoyi alƙur'ani sun ba mu labarin adawa wa an irani haka ayoyi alƙur'ani sun ba mu labari akan mutanen iran irama zatul imad ƙur'ani ya ba mu labari a kansu kaga shine dalilin da ya saye ce lam taqtarin bi zamani ayoyin alƙur'ani ba su cuɗanya ba su garwayu ko gwamaye da wani zamani shi kaɗai ba damat ladaina ayoyin alƙur'ani sun dawwama a wurinmu fafaqat kullu mu'jizatin sun tsere ma kowace irin wata mu'jiza minan nabiyina da Allah ya baiwa annabawa iz saboda mu'uzzojin da Allah ya baiwa annabawa ja'at sun zo ga annabawa amma walam tadumi basu dawwama ba annabi Musa an bashi mu'jiza ta kare annabi Isa haka annabi Ibrahim haka duk wani annabi an bashi mu'jiza amma mu'jizar bata dawwama ba sai ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhakkamatun ayoyin alqur'ani suna kyautata bayani fama tubu ƙina min shubahi shi yasa ba sa barin wata shubuha in kana karanta alkur'ani duk wani abu da ya rikice maka ko na wani hukunci to ayoyin alkur'ani ba za su rage maka wata shubuha wani rikici ba le zai shiƙaƙin ga ma'abuci jayayya wa ma tabqina tabgina ba tubgina bane eh wa ma tabgina kuma ayoyin alkur'ani ba sa neman min hakami daga wani mai hikima wai ya zo ya ƙara musu gishiri ko ya ƙara wani abu a ayar qur'ani ba ta bukatar wani mai hikima saboda sun fito daga wanda yafi kowa iya hikima shine Allah mahuribat ba a taba jayayya da ayoyin alqur'ani ba qattu da dai an gane sai ce illa illa ada sai ka tsallaka ka ce a'adal a'adi illa ada face sai ya dawo waye a'adal a'adi wanda ya fi kowa kiyayya daga cikin makiya min harbin sai ya dawo daga fada da ayoyin alkur'ani mulki ya salami ilaiha yana mai jefa zaman lafiya zuwa ga ayoyin alkur'ani dinnan dana tun sadda alkur'ani ya fara sauka ba a taba samun wanda ya fito na fito da ayoyin alkur'ani ba to face daga baya sai kaga da kai ne ya daina fada da ayoyin kuma ya dawo ya nemi zaman lafiya tsakani ne da ayoyin alkur'ani ko dai a kashe shi kamar yadda ake akawa musailimatul kazza ko kuma ya musulunta ɗayan biyu ne in ma dai a gabayansa ko kuma ya musulunta ya dawo cikin addinin musulunci to shine abin da yake magana a nan ma hure ba a taɓa jayayya da ayoyin alkur'ani ba illa ada a'adal a'adi min harbi face sai wanda ya fi kowa kiyayya da ayoyin daga cikin al'adi makiya raja ada ya dawo min harbin daga barin hada da su mulkiyar salami ilaiha yana mai jefa zaman lafiya zuwa ga ayoyin alkur'ani balagatu ayoyin alkur'ani raddat sun yi raddi sun mayar da martani ga da'awa mu'aridiha ga kiran mai jayayya da su duk wani wanda ke jayayya da ayoyin alkur'ani to balaga ayoyin suna mai da mai martani raddal gayuri irin raddin mai tsananin kishi yadal jani ga hannun mai laifi anil horami daga waɗanda an ka hana masa ya aura kamar matar da ba tashi ba al'ajanabiya ko kuma uwarsa ko ɗiyarsa ko muharramarsa to yadda mai kishi ko matarsa kai ko uwarsa yadda mutum mai tsananin kishi yake mayar da hannun aljani mai laifi kamar mazinaci anil horami daga matan da suke wato abin hana masa ne wato ba muharramansa ba ne baya da hurumi a kansu misali in kana da ƙauna to kakan ji kishin a ce wani mabarnaci ya zo ya lalata wannan ƙauna ne haka in kana da ɗaya haka in kana da mata sai dai in baka da kishi amma sai inda ƙarfinka ya ƙari za ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka ainihin kawar da shi domin ka kare mutuncin matakka ko uwarka saboda ne saboda tsananin kishi da gare ka to irin yadda shi mutum mai tsananin kishi yake mayar da hannun mai laifi ko mai ta'addanci akan matan da yake muharramansa ne to haka ainihin balaga ta ayoyi alkur'ani suke mai da martani ga dukkan mai jayayya da su laha ma'anin suna da ma'anoni kamar bahari kamar kumfan teku fi madadin wajen karuwa wa faqa jauharihi wa faqa alkur'ani ya tsere ma jauharihi lu'lu'unsa fil husni wajen kyau wal qiyami da daidaita kama tu'addu fama tu'addu ajaibuha ayoyin alkur'ani ba a iya lissafe ababen ban mamakinsu ko ababen sha'awarsu wala tusa kuma ba a iya haddace su wala samu ba a siffanta ayoyin alkur'ani bisa'ami da kosawa alal ikisari saboda yawan karanta su ainu kariha idaniyan mai karatu ayoyin ƙur'ani ƙarrat laha ta samu natsuwa ga ayoyin fakultu lahu sai ni ce da shi shi mai karatu laƙari zafirta kai kan kara bauta kari batu bi hablillahi da riko da yaggiya Allah fa'tasimi saboda haka ka rike ka rike wannan yaggiya sosai in tatluha in ka karanta ayoyin alkur'ani khifatan saboda jin tsoro min harri nari laza daga zafin wutar laza to a bafa'ata za ka kashe harra laza wannan zafin ko na wutar laza da mi min wardi shabimi daga ruwanta masu tsananin sanyi alwurdu shabimi shine ruwa mai sanyi alma'ul barid ka annaha kamar ka ce ayoyin alkur'ani alhaudu korama ce ta alkausar tabiyaddu wujuhu bihi wanda fuskoki na samun haske bihi da wannan korama din duk wanda har gani da kyawun fuska to ya samu shan wannan korama ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to yadda kassan korama tana sa ma mutane hasken fuska koramar manzon Allah to haka ayoyin alkur'ani su ma suke sa haske min al'usati daga masu sabon Allah wa kare ja'uhu hakika lokacin da suka zo mu wannan korama kal umami kamar kyankashin wuta misali waɗanda su sun zauna a wuta saboda wani laifi da suka yi bayan wutar ta kona su sun gama zaman da suka yi a wuta sai Allah ya ba da dama a cece su sai a fito da su daga jahannama din sai a je da su cikin wannan korama sai a wanke musu wannan datti su zama masu haske sannan a duke su a sasu aljanna to haka ayoyin alkur'ani suke sai haga mutum ya cika da baki na shirka da kafirci da bid'a amma sakamakon sauraron alkur'ani da ayoyin alkur'ani yau da gobe sai kaga zuciyarsa ta koma farakal ya koma mai kyakkyawar aqida wa kasirati ayoyin qur'ani kamar sirati suke ma'adilatan wajen daidaita saboda haka ayoyin alqur'ani babu karkata a cikin su kamar yadda Allah ta'ala da kansa ya faɗa alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwajan saboda haka babu wani kwana ko wani lankwasa ga alqur'ani wa kal mizan haka alkur'ani kamar sikeli yake ma'adilatan wajen daidaita ba zalunci balkistu adalci min gairiha ba ta hanyar ayoyin alkur'ani ba to lam ya kumi finnasi bai taɓa tsayuwa ba a cikin mutane duk wanda ya ce zai adalci ba ta hanyar alkur'ani ba to ya dai faɗa kawai ƙarya yake amma in ana son adalci to a dawo ga alkur'ani la ta'ajaban kar kai mamaki la hasudin ga mai tsananin hasada raha da ya kasance yunkiru ha yana musu ayoyin alqur'ani tajahulan saboda dorawa kansa jahilci wahawa kuma gashi ya kasance shi mai musu ayoyin alqur'ani ainul haziki shine hakikanin mai hazaka alfahimi mai fahimta amma sai ka ga zo yana musun ayoyin alkur'ani Allah ya ba shi fasaha ya ba shi fahimta ya ba shi basira amma ayoyin alkur'ani ya zo yana ta ƙaryata su kar ka yi mamakin wannan sai ya baka misali ya ce ai ƙarfin kirul ainu haƙiƙa idaniya na musun dau shams hasken rana min ramadin idan ciwon ido ya samu idanu to sai kaga idaniyar ta zo tana musun a wannan haske na rana din saboda zaman idaniyar a wani rashin lafiya da ake kiranta ake kiran shi ramadu ramadul ayn haka nan wayun kirul fam baki yana wayun kirul fam baki yana musun fa'amal ma'i ɗanɗanon ruwa min sakami daga rashin lafiya da tare da shi idan mutum bai da lafiya sai ka je an ce a bashi ruwa sai ka je an ce bai son ruwa bai jin daɗin su sai ga yana musu haka in mutum da ciyan ido sai ga ya ce bai son rana bai son hasken rana to ba abin mamaki ne don an samu mutum mai fahimta da hazaƙa da komai amma a gan shi yana musu ayoyin alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar kai mamakin wannan in har wannan ya faru to nan zan da za mu dakata insha Allah sai sanda muka dawo sai mu tashi alfaslu sabi fi isra'ihi ومئراجه صلى الله عليه وآله وسلم آه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته